من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو الهميس هدو قوات رمضان إجرى منظم الله صلى الله عليه وسلم shekara 445 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci na wannan jami'a ta cikin jihar Gombe muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da dukkan alkhairai da ya tanada wa bayinsa a cikin wannan wata mai albarka a dukkan wasu abubuwa da za su zama na damuwoyi Allah ya raba mu da su ya mana kariya muna karatu a cikin suratul kafi mun tsaya a karatun da ya gabata ayata 49 za mu tashi ayata 50 insha Allah kafin nan wanda aka turo tambayoyi shine a wannan bayan ya yi sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi addu'an alkhairi ya ce ya ɗauki azumi da asuba bayan ya kame baki sai aka kira sallah sai ya fara shakuwa zai iya shan ruwa a lokacin zai iya shan ruwa a lokacin da ake kiran sallah ba zai iya shan ruwa ba saboda an riga an kira sallah kuma da likita ne ya ce in bai sha ruwa ba akwai hatsari a rayuwarsa a wannan lokacin da sai a ce ba yadda aka iya amma shi da kansa ya yi wa fatawa zai sha ruwa ko ya sha ruwa ba daina shakuwan zai yi ba sai lokacin da ta tsaya saboda haka ba zai sha ruwa ba don an riga an kira sallah gari ya waye zai ci gaba da azumi ya yi ta addu'an Allah ya bashi lafiya na shakuwarsa wallahu ala wannan bayan wannan bayan ya yi sallama ya ce ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce yana roƙon malam ya ja hankalin masu a wasu jama'a da suke jifa da farfasa motocin 'yan kwana-kwana yayin da suka je kashe gobara hakan ya faru kamar yadda ya rubuta ya ce kwanan nan a kusa da atc ga motar jami'a a yawanci lallai ana samun wannan wani tun kafin ma a samu motar kashe gobara a jami'a shekarun baya jami'an wato ɓangaren kashe gobara suna kai kuka cewa wai idan aka kira su kafin su samo ruwa wani sa'i tankin ba ruwa ko wani uzuri da yake sa su ɗanyi makara idan suka zo anguwa sai a kama jifansu wai jama'ar suna nufin wai su ba su zo da wuri ba ko kuma wani dalili wallahu alam amma sun sha yawan complain tun a shekaru a bayan nan da suka wuce cewa in sun je kashe gobara ana jifan motocinsu wannan rashin ta'a ne da rashin bin shari'ar Allah ko da sun makara ko da sun zo da wuri babu dalili na a jefi motoci a fasa ko a jiwa wani rauni ko wani abu makamancin haka wannan rashin disfilin irin namu na 'yan ƙasa tamu wadda kawai komai a lalata shi komai a ragargaza shi kawai a wuce a zo kuma ana zaune kowa ya naɗe hannu yana zagin wanda bai kamata ya zaga ba wannan shine ɗabi'ar mu yanzu motar kace gobara in mutum ya fasa ta me ya ci riba bai da riba ko kaɗan saboda haka wannan rashin discipline ne irin namu na al'adunmu wanda aka saba kawai duk komai ana iya ɗaukan doka a hannu a yi abin da bai dace ba gare shi a ɓata abu ba abin damuwa ba ne a ci mutuncin wani ba abin damuwa ba ne wannan shi ne ya kawo irin wannan amma ya kamata jama'a a ji tsoron allah a daina irin waɗannan ayyuka in motocin kashe gobara suka zo aka yi sa'a suka ba da gudunmawa da agaji allah ya kawo ƙarshen wuta shi kenan sai a gode wa allah ko su zo da wuri ko ba su zo da wuri ba wannan uzuri na ɗan adam dole yana iya samun mutum saboda haka wannan abubuwa da ake yi na rashin tarbiyya bai dace mu rinka yin su ba kasashen duniya sun ci gaba sun yi nisa ba inda zaka ga mutane wai suna jifan motar gwamnati a ko motar kashe gobara don ta zo kashe gobara amma sai nan wanda abubuwan mu ba su da tsari mafiya yawa Allah ya samu dace wallahu ta'ala ala insha Allah za mu ci gaba da karatu cikin suratul kafi aya ta 50 muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا
na'am Allah subhanahu wata'ala yana tuna wa bani Adam irin falala da ya musu da kuma yadda Iblis yake hasada da irin falalar da aka yi wa bani Adam amma sai ga bani Adam mutum ya kasance yakan biye wa Iblis cikin abun da ya kawata masa a rayuwar duniya tare da cewa shi mai tsananin gaba ne da shi koda a cikin mutane misali wanda baya tare da mutum yana gaba da shi yana hasada da abin da mutum ya samu yana kyashi kullun yana bakin ciki yana sha'awan yaga cewa wannan mutumin ya shiga rana ba inuwa ba a ce kuma mutum ya wayi gari ba shawarin wanda yake dauka sai na wannan za a ce ba shi da basira to balle iblis wanda ya yi sanadiyar annabi adam alaihi salam abul bashar ya fito daga aljanna amma sai gashi da yawa daga cikin mutane kai kusan kowa in ba wanda Allah ya kiyaye ba shedan yana galaba a kansa sannan sai kaga ya bi tafarkin shedan ya bar tafarkin Allah idan wanda zai yi kuskure ne lokaci guda in ya fadaka yayi istighfari ya dawo alkhairansa kuma sun fi yawa wannan babu laifi cikin sha'aninsa amma wanda sharrinsa da rinjayen bin shaidan yayi yawa sama da rinjayen bin umarnin Allah to wannan akwai asara a cikin lamarinsa domin duniya ba za ta yi daɗi ba kuma haka lahira Allah ya kiyaye mu shine Allah subhanahu wataala ke jan hankalin mutane bayinsa su mai da hankali wajen alakantuwa da iblis da kuma bin rayawar iblis da kuma ƙawatawarsa Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati ka tina musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka ambata musu lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam alaihi salam fasajadu mala'iku gaba ɗaya suka yi sujjada illa iblisa Allah ya ce sai iblisa kadai kana minal jinni asalinsa daga aljanu yake amma kuma yana mu'amala da mala'iku a wancan lokaci fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga da'a wa ubangijinsa ya fita daga umarnin da Allah yi al-fusuq ma'anansa al-khuruj al-khuruj an ta'atillah shine fisq an ce wane ya zama fasiki ma'ana wane ya zamanto mai fita daga da'a wa Allah yayi wani abu daban da wannan aka ambaci bera fuwaisiqa li'annaha takhruju min hujriha tana fita daga raminta ta je ta yi barna shine ake ce mata fuwaisiqa to haka nan ma iblis ya kasance ya fita daga umarnin da Allah yayi na ayi sujjada ga annabi Adam alaihi salam ya koma wani abu daban sabanin sujjada shine Allah yake cewa afatattakhidunahu yanzu ku mutane za ku riƙi iblis wa zurriyatahu da zuriyarsa shaidanu auliya'a majibinta ababen so ababen kauna min duni koma bayana ba ni ba wa hum lakum adu alhali su kuma maƙiya ne gare ku ya za ku rike su wanda duk suka yi haka Allah ce bi'sa lil zalimina badala kai tir yayi muni canji yayi muni wanda azzalumai suka yi maimakon su riƙe Allah masoyinsu majibincinsu su riƙe shi abun so abun bauta sai suka riƙi maƙiyinsu abokin gabansu wanda yake hasada da asalinsu babansu sai suka riƙe shi shine abun ƙauna suka bar umarnin Allah suka koma bin umarnin shaidan wannan canji yayi muni bai yi kyau ba iblis ya yi rantsuwa a gaban Allah sai ya ɓadda bani adam lokacin da Allah subhanahu wataala a suratul surori da yawa Allah ya ta buga misalai irin wannan misali na suratul isra'i da yace Allah subhanahu wataala ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqa tatina duk mala'iku suka yi sujjada ga annabi adam bisa umarnin Allah wannan sujjada wani sujjada ne sujudu tashrif wa ta'zim sujjada don girmamawa da darajawa shin sujjada ne wanda ake sa goshi a shimfiɗa hannuwa da gaban da ake sujjada da su a shimfiɗa fiska a ƙasa malamai suka ce kwarai kuwa in an ce ita ce ita ce domin ita an yi ta ne da umarnin Allah in Allah ce a yi sujjada ga duk abin da ya ce a yi wa sujjada in an yi ba a yi laifi ba an yi daidai amma in aka yi wani abu sujjada wanda Allah bai yi umarnin a yi masa sujjada ba to an ɗau haƙƙin Allah an ba wa wani Allah amma a nan yin sujjada ga mala'iku ko da sujjada zahirinta ne to shikenan babu laifi a cikinta wasu malamai suna cewa a sujjada da yake nufin girmamawa da darajawa wato su nuna girmamawa ga annabi adam alaihi salam sama da duk wani Allah subhanahu wataala ya fifita bani adam ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من كرم بني آدم وحملناهم في البر والبحر الله سبحانه وتعالى يا تبتدى دغ بني آدم ده كرما سو ده درجا سو وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يا فيفيت بني آدم أكن ديوا دغ cikin abun da ya halitta to annabi Adam alaihi salam an umarci iblis abunan shaidanu hada iblis a cikin an umarci mala'iku hada iblis a cikin su su yi sujada ga annabi adam amma iblis girman kai ya dauke shi qala a asjudu liman khalaqata tina yanzu na yi sujada ga wanda ka halice shi daga laka Allah ya ce masa abuna qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya iblis yake ga yawa Allah ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya ka gani in ba ka labari wannan da ka girmama shi a kaina yana gaya wa Allah la'in akhartani ila yawmil qiyamati wallahi in ka jinkirta mun rayuwa zuwa ranar tashin alkiyama ka banni a raye la'ahtani kanna zurriyatahu illa qalila wallahi sai na kaca-kaca ta hanyar barna in ɗora zuriyarsa gaba ɗaya akan ɓata duk wanda na ga dama sai na ɓad da shi a cikin zuriyarsa illa kalila sai ‘yan kaɗan wannan iblis yana magana a gaban Allah saboda ƙyashi da hasada ya shiga zuciyarsa an ce a yi sujada ga annabi adam kuma yana gani aka halicci annabi adam mala'iku duka suna gani aka halicci annabi adam amma saboda la ya suna Allah ma amarahu da Allah ya ce su yi sujada ga annabi adam duk suka faɗi sujjade amma iblis sai shaidan wato ya zamanto zuciyarsa ta ɗau hasada to hasadan bata tsaya ga iya annabi adam ba sai ce kai zuriyar annabi adam ɗin ma sai ya ɓad da su kowa sai ya shiga wutar jahannama illa qalila sai yan kaɗan kawai wanda zaka tsere da su shine Allah ya ce masa a lokacin izhab faman tabi'aka minhu kaje na barka duk wanda ya bi ka daga cikin su izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaohum jazaan mawfura jahannam wutar jahannama ita ce sakamakon su da kai da wanda ya bi ka cikin zuriyar annabi adam to jahannama ita ce makomarsu ita ce sakamakonsu cikakken sakamako shine jahannama nan za su shiga tsunduma wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylik wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah subhanahu wata'ala yace je ka idan ka je wastafziz man istata'ta minhum bi sautik ka yi amfani da sautinka ka kawar da wa'yansu daga cikinsu wani sa'i iblis in ya zo bakin gari ko ya shigo gari yana zagayawa magana kawai yake yi sai mutane su ta binsa ko ya kawata maganar a cikin wasu mutane wanda sun zama nasa shikenan sai a yi ta maganganu na cewa ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza shikenan sai mutane su ta bi ba a tina lahira sai a manta lahira a yi ta bin kawar duniya shedan yayi kururuwa kenan sai a ce kururuwa shedan shikenan shine wasabziz minhum wasabziz man istata minhum bi sauti wa ajlib alaihim bi khaylik wanda ka sa mutanen ka suka yi zagaya ana ta maganganu akan kaza ba su rudu suka bi ba to wa ajlib alaihim bi khaylik kamo wanda kaga dama kuma da rundunar ka wanda suke kan dawaki mahaya dawaki mahaya dawaki sun fi wanda suke tafiya a ƙasa nisan tafiya da gudu saboda haka je ka kamo ‘ya'yan annabi Adam salam ka halakar da su ta hanyar amfani da rundunar ka mahaya dawaki shi ne wa ajilib alaihim bi khaidika wa rajilika kamo waɗanda kake so wasu ka bi su a guje da ƙafa wasu kuma da dawakai shi ne wa rajilika wa sharikun fil amwali ka yi tarayya da zuriyar annabi Adam cikin dukiyoyi in mutum zai fidda zakka sai ga ta yi yawa sai ya rage shaidan ya yi rinjaye in mutum zai yi sadaka sai ga kai sai ya fasa shaidan ya yi rinjaye in mutum zai wani alkhairi da dukiyarsa sai ce kai ce yanzu azumi ya zo ko za ka saya wa suwanenka ɗan riga su samu kayan sallah su ma sai ka zauna ka yi lissafi ka yi lissafi kai to in allah kai mu baɗi dai zan yi musu gaba daya yanzu bari in yau ko mutum ɗaya ko mutum biyu shi kenan shaidan kenan ya raya idan dan wani abu ne haka ko dan shinkafa ko dan masara ko dan menene a dan bayar sai shedan ya ce a a ayi taka tsantsan fa ka san wannan zamanin da muke ciki gaskiya sai an yi taka tsantsan shikenan sai ce gaskiya shi kadan sai yake rayawa sai raya sai ya cewa eh gaskiya maimakon da zai bada kwano goma sai da kiyar ce to tunda yanda ana cikin halin kakani kayin nan ware ko kwano ɗaya ka bashi ma zai yi murna shikenan sai ya bashi kwano ɗaya maimakon kwano biyar sai ba shi kwano daya alki aikin shaidan ne wa sharikun fil amwali wal auladi kai musharaka da su cikin yaya yayan ka kawai ta dasa su akan yanda za su gina duniya da yadda za su yi kaza an ce qur'ani babu wanda su an ce tauhidi babu su sanin Allah babu su sai dai kawai su kalli TV su yi kaza su yi suna da komai a gidansu amma banda Allah a gidan shine kawai ba su da shi kaga sun rasa duniya sun rasa lahira kawai ana ta lissafe lissafe lissafe lissafe komai an tanada musu kaga dalibai sun zo jami'a da yawa sai ka tara mutum ɗari ba za su iya karanta ma fatiha yadda take ba amma sun iya turanci shikenan kaga wannan asara ta kare yana har mutum ya je jami'a bai san Allah ba ko ya yake yi sallah man salla biduni fatihatil kitab fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidajun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai iya karatun fatiha ba amma ya iya karatu ko ta yaya ya san wancan ya san wancan ya iya daga mutane su kashe dukiya su kashe lokaci su yi tafiya su bar garin su su je wata ƙasa su je wani gari su je wata jiha su je ina su dukunkune ai duk abin da za a yi na wahala ga kashe kuɗi sai an samu abin da ake so a samu na takardu da certificate da sauransu ina harkar Allah kuma a wannan ba damuwa don haka iyayen suka rayu haka aka gina 'ya'yan ma haka 'ya'yan ma za su rayu haka kaza to kai lissafi in mutum yana da lissafi ya kamata yi wa kansa lissafi da yake tunanin ɗansa in ya zama kaza ya zama kaza har aka bar addini a gefe aka bar Allah to shi yanzu ina yake me matsayinsa wani ya yi digiri har uku ya yi digiri har uku amma har yanzu ba a rabu da yanayi na rayuwa ba don haka Allah ya kadama ba wanda ya sai da mutum sai Allah to shikenan kuma sai ka ɗauka ƴaƴanka kawai daga ka kawar da su shikenan to kullum a gina mutum ya gina kansa akan sanin Allah fatiha din nan kullum ka zama kana masallaci ko ka samu wani malami a anguwarku kana koyan karatu a hankali hankali ba kowa bane zai zama malami amma akwai farzu ain iya karatun fatiha ba a ba wa mutum uzuri ranar tashin alkiyama in ya jahilci wannan to sai ka ware a lokutan da kake da shi ka samu malami a masallaci ka ce ni fatihar nan nake so na iya karanta ta yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi in har ka mutu baka iya ba amma kana cikin yi insha Allah Allah zai maka uzuri amma mutum ce bai iya ba kuma ya damƙe hannu ba zai iya ba amma da za a je master da PhD da waye sai da ya bar kasar su ya kudin dine yayi komai ya kashe kudi ya sha wahala yayi komai wannan kam sai yayi dole dole amma karatun Fatiha gashi na masallaci makwabcin ma zai iya koya ma wannan shi babu damuwa da ita kuma za a je gaban Allah wannan digirorin da ka karo kuma ran da ka mutu sun kare wancan kuma fatiyan nan ita ce za a tsaya a gaban Allah a tsira amma ita ba a iya ba sai tsabar kanzagi a cikin jami'a laktara kaza laktara kaza amma ba fatiya a tattare da kai akwai matsala ya kamata a gyara a waiwaya a dawo in ba haka ba za a je a yi mamaki wallahi za a yi mamaki daga ran da mutum zai mutu in mala'ika ya zo ɗaukar ransa malakul maut zai gane cewa eh وعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ranan mutane suke sanin cewa eh lalle lalle Allah shine Allah da na sani da na bi Allah saboda haka kar mutum ya bata lokaci duk abun da za a yi a yi ka ware lokaci na sanin addininka iya abun da zaka sani a'a alwalanka ka gyara ta sallanta sallanka ka yi ta karatun fatiha karatun surori na ƙasa ƙasa ba dole sai ka haddace alqurani ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sun bar duniya ba su haddace alqurani akwai wanda tun ba a gama saukar da alqurani ba ma suka koma ga Allah amma suna daga cikin wanda Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya musu sallah to saboda haka ba dole sai kowa ya haddace alqurani ba wannan falala ce daga Allah amma sanin abin da ya zama wajibi a sani wannan dole ne dan san surori kaza da su ake yin sallah an iya karanta su yadda aka aka saukar da su yadda Allah ya saukar an iya alwala yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar an iya sallah gurgudu yadda Allah subhanahu wataala ya koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka aiko mala'ika Jibrilu ya koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ya kuma nuna masa lokacin sallah ranan farko ya zo a farkon lokacin sallan azhar yayi sallah farkon lokacin la'asar yayi sallah rana tana faduwa yayi sallar magariba farkon lokacin sallar isha yayi sallah washe gari ya sake dawa ya sauko daga sama fa yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen lokacin sallar azhar da ƙarshen lokacin sallar la'asar da ƙarshen lokacin sallar magariba da ƙarshen lokacin sallar isha da ƙarshen lokacin sallar asuba sai ya ce masa alwaqtu ma baina hazainil waqtaini lokutan sallah sune lokacin da na maka sallah na jiya da lokacin da na maka sallah na yau wannan tsakanin sune lokutan sallah shi da ake masa wahayi ba a bar shi yayi dikake ba sai da aka ko mala'ika jibrilu ya koya masa amma mun kawai sai mutum yayi dikake yayi ta yin abun da ya ga dama amma ya yadda wajen karatun sana'a da sanin duniya kam sai an koya sai an yi kaza in ba da digiri kaza har abada ba shi da shi sai ran da ya samu amma digirin zuwa a hadu da Allah ne ba ma neman sa ya kamata mu neme shi kuma shi yafi sauki yanzu na sai ka samu makwabcin kuma malamin wannan digiri ne wani matashi a unguwanku kawai shikenan mahaddacin qur'ani ne masanin qur'ani ne ka same shi kawai shikenan amma sai ka ga shedan ya kawar da mutane wani zaka ganshi akwai kokari gurin kaza akwai kokari gurin kaza amma guri kaza akwai matsala saboda me shedan ba zai bar mu ba ko karantarwa kake ko tafsiri kake yi akwai inda shedan ya gama da kai sai dai kawai ka nemi Allah ya gafarta maka to wannan shine kullum mutum ya yi iya kokarinsa yana neman agajin Allah inda ya faɗi kuma ya nemi gafarar Allah saboda haka iblis ya rantse gaban Allah shine wa sharikum fil amwali wal auladi wa'iduhum kai ta musu alƙawari na ƙarya shi yasa Allah ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura shaydan ba abun da yake musu alƙawari sai rudani in kai kaza sai kaza yanzu idan kuka hada kai wane ya san yanda ake yi idan aka yi kaza gwamnati ba za ta gane ba ba wanda zai gane kun ɗau wannan kuɗin shikenan ya zama naku sai a juya e kwangila ne percentage kaza sai a tafi da shi account ɗinka e ai kaza ne percentage wani abu ne ai percentage ba wani abu bane ai kaza kaza ne wa ya halatta shi mutane suna mutuwa da yunwa wasu suna ɗaukan percentage su ne kuma da ƙasa su ne da mulki wa ya halatta percentage a addinin Allah wa ya halatta kawai mutane sun yi legalizing abun da illegal abu da gangan an ba da kwangila an ba da me yasa ba za a yi aikin direct ba kwangilan sai wanda aka sani sai an yi kaza sai an yi kaza sai a ce maka samo kamfani sai mutum ya je kirkiro kamfani in dai an san shi shikenan kawai ko kamfanin jiya aka kirkiro shi to zai samu kwangila in ya samu kwangila percentage kaza kuma zai koma gurin waɗanda suke mulki sannan ga wasu mutane can sun mutu da yunwa a je gaban Allah wannan aikin akwai aiki musamman a ƙasar nan yadda muke gudanar da dukiyar gwamnati ana wasa da ita ana wasa da ita har dokar ƙasa lebolo bai yadda da wannan ba a lebolo sections daban-daban da suke magana duk wanda ya yi amfani da public trader ya yi irricin kansa daga an gane kawai sauƙaƙe ne akan mukamin da yake kai automatic sauƙaƙe ne haka yake a lebolo mutanen law akwai faculty of law akwai yan law anan kuna karanta lebolo ina jin a 200 level ya kamata a karanta lebolo amma ina fa'ayi mutane kawai an zama mun da ƙasa shikenan kawai duk wanda ya samu dama ya ɗiba kawai shikenan in an bada kwangila a bada percentage shikenan kowa zaka ga yana ribibi ya zama chief executive na guri saboda me saboda kwangila ko ya sani ko yana bacci yan kwangilan kansu sun san percentage kaza dama na na nasa ne an mayar ai ta tara mutum kuɗi ai ta tara mutum kuɗi ga wasu bayin Allah can ba magani a asibiti dalilin haka sun rasu wani ya zo ba magani ba kuɗin magani shi ma ɗan Najeriya ne mai ƙarfi an ƙara masa ƙarfi an ƙara masa ƙarfi kuma da dukiyar ƙasa kwangilan fasanta ɗin ai daga dukiyar gwamnati ne ake bayarwa me yasa ba za a ba wa waɗanda ba su da shi ba wasu ruwan sha ya kashe su suna shan ruwa da kurkunu likitoci sun rasa yadda za su yi ba ruwa mai kyau a tona bohol nawa za a kashe a tona bohol duka wannan shi ya kashe mana ƙasa muka zamanto kawai muna jira mu samu dama mu ɗebi dukiyar gwamnati babu inda percentage a musulunce ya zama halal a bada kwangila a yi kaza kashe mu raba ne kawai kashe mu raba kuma haramun ne ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani bawa da Allah zai bashi dama akan talakawa ya ɗebi wani abu malamai da suna fasara suka ce ko ƙwayan allura ko kaman allura ya ɗauka a public treasury treasury talakawa ya ɗauka ya mai da shi nasa kai ko bai cinye gaba ɗaya ba ya yi amfani da shi personal amfani ofishinsa bai ba da damar a yi haka ba haƙƙinsa bai ba da damar a yi haka ba ɗebewa ya yi amfani da shi ran da ya mutu bai mai da wannan abun cikin dukiyar gwamnati ba wallahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai je aljanna ba ko ya zo da sallah da azumi ko ya zo da zakka ba zai je aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq shi ya faɗi wannan magana amma ina wannan maganan kaman mutane suna ɗauka kaman ba kaman ba san daga ina ci fito ba ana ta wasa da dukiyar talakawa kowa a cikin wannan jira yake samu dama in ya samu dama shi kenan kawai a dama da shi in ba haka ba fiyaye za a yi ya za a yi a ce mutane sun rike mukami shekara hudu ko shekara takwas arzikinsu ba san iyakacinsa ba alhali wasu talakawa suna cikin bala'i ana cikin tsadan kaya ana cikin bala'i a wata ya rike mukami shekara takwas ya rasa gane arzikinsa jiya yana cikin talakawa ta ina ne wannan salarin sa ne da alawansu da suka bashi wannan kwangiloli da wasu abubuwa wasu bayan an ba su fasanta na kwangilan idan aka yi kwamiti na zuwa su duba wasu ayyuka tsarin gwamnati su ne kwamitin kaza a bangare kaza in sun je gurin sai wanda suka je wa ya tana da kuɗi ya ba su zuwa duba aiki sai an tanadi kuɗi an ba su ko su ne ake ba su cikakkun salari da cikakkun alawan da sauransu wasu talakawa suna can suna mutuwa wannan ita ce ƙasar najeriya wanda ake tsammanin sauƙin farashin kaya wanda ake tsammanin rahamar allah da irin wannan yanayin wannan yanayin dole sai in mun canja idan muka canja sai a samu sauƙi daga gurin allah amma ba abin abin da ya dace mutane ba a tsoron allah mutum zai daga alƙur'ani wa yana rantsewa ran da zai kama mukami ya rantse da alƙur'ani amma dukiyar talakawa ta zama tasa ya mai da ita tasa labule na gwamnati in mutum ya ɗauka ya mai da shi nasa sai Allah ya tambayi shi ranar tashin alkiyama fefa wannan a ofis in kai ne HOD ko DIN ko wani abu fefa ka yi amfani da shi ka yi photocopying abu naka personal ba na ofis din ba in ya wuce fefa uku a department ɗinmu na san a baya can an ce mana fefa uku to wancan da izini HOD wancan lokacin ya mara su Allah ya ji kansa wancan yanzu ba yanzu kam gaskiya ba mu sani ba wallahu ta'ala alam ka yi amfani da naka kar ka je ka samu wani abu na matsala kar ka ɗau biron ofishi ka ba wa 'ya'yanka su je makaranta da shi kar ka yadda kar motar ofishi ta zama motar kai makarantar 'ya'yanka duka wannan cin hanci da rashawa ne 'ya'yan wa'inda ba wannan ba ai suwa suna da haƙƙi a cikin me yasa ba za ta zama motar kai 'ya'yan duk anguwar ba inda ta zama naka kawai don ofishinka yana daga cikin cin hanci da rashawan da a lebolo aka haramta shi lebolo ka bar maganan ma tukunna ba za a bar maganan qur'ani ba a a yi magana da alqur'ani amma a dawo ma common law din da muke amfani da shi a Najeriya duba Nigerian legal system yan law sun sani Nigerian legal system yanda aka hargutsa Najeriya da dokoki da shari'o'i na Najeriya aka canja aka shigo da wasu abubuwa don biyan bukatun wayansu don me western infiltration to our custom and religion don me su samu dama ne kawai ta yaya za a gudanar da najeriya akwai taron kabilu akwai taron abunan najeriya ba kamar kowace kasa bace a duniya shi sa dole turanci ya zamanta official language to sannan aka shigo da wasu shari'u idan kana karanta najeriya abunan legal system yan law sun sani za ka ga yadda aka kaddamar da wasu shari'u aka kaddamar da wasu abubuwa hierarchical court da aka yi hierarchy na court da sauransu duk wannan an yi shi ne saboda wasu dalilai har aka yi supreme court kotun Allah ya isa wajibi inda ana so Najeriya ta gyaru kowa ya zama mai adalci daidai gurgurdon yadda ya dace ba kawai a rinka birgima akan dukiyar talakawa ana tsammanin rahamar Allah ba ran da Allah ya kama mu ba za mu ji daɗi ba kowa ya yi abin da zai yi a inda yake duk mukamin da kake da shi da duk damar da kake da ita ka yi amfani da ita tsakaninka da Allah babu mai azurtawa sai Allah ran da ka guji dukiya ta haram za ka samu kwanciyar hankali akan dukiya ta halal duk abun da ɗan uwanka wanda ya fi ka salari ma ba zai yi ba Allah zai baka daman yi saboda ka guji haram za ka iya duk abun da kake sha'awa in kai sha'awan kaza sai Allah ya gabatar maka da abun ba wai don ko salarin ka ko ba salarin ka ba ko an yi salari ko a tsakiyar wata ko a me abun da kake so ka ci sai Allah ya baka saukin samun sa saboda ka ji tsoron Allah ka guji abun da Allah bai yarda a ci ba amma da mu gane wannan ba sai muka dauka mu kifu akan kaza mu kifu akan kaza na haramun da abun da Allah baya so shedan ya rinjaye mu haka ya'iduhum wa yumanni wannan shine shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗi in yattabi'una in yattakhiduna menene suratul nisa'i in yattakhiduna min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah shaytan la'anahu Allah shi ko da yaji haushi Allah ya tsine masa fa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am wa la amurannahum fala yughayyiruna khalq Allah ka ka duba shedan a gaban Allah yake rantsuwa duk magana da zai sai ya rantsu saboda me ya sa bani adam a gaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa shedan yajri fi ibn adam majarad dam yadda jini yake gudana a jikin dan adam haka shedan yake gudana sai ya zuraya ma abu a zuciyanka ka ji kawai baka tino Allah lokacin da zaka yi baka tino tsayuwa a gaban Allah lokacin da zaka yi sai ka gama shikenan in ma mutum yayi sa'a bayan ya gama ya soma nadama amma idan mutum yau yayi gobe yayi har ma sai ya daina nadama har ma sai ya daina tunanin abun da yake yi ba daidai bane a a samu kawai ko ta ina abu ya zo kawai shine shedan da yace wala ubillannahum wala umanniyannahum shine Allah yace ya'iduhum wa yumannihim shedan kullum ya'iduhum yana musu alkawari wa yumannihim yana sa musu burace burace in kai kaza sai kaza kullum in kun zauna miki daga mun yi kaza to sai mu zamu kaza in mun yi kaza nan in dai kana so ka samu kaza to kai kaza in kai kaza sai kaza shikenan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura haka dole mu kula haka Allah subhanahu wata'ala ke bayyana mana shaidan afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu ka duba a gaban Allah subhanahu wata'ala yadda na suratul araf kuma Allah subhanahu wata'ala yace ma mana aka an tasjuda lima iz amartuk da na umarce ka me yasa baka yi baka yi sujjada ba anan ma shaidan yayi alfahari ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin yana alfahari da Allah subhanahu wata'ala ya ce masa fahabin minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin qala anzirni ila yawmi yub'athu qala innaka minal munzirin qala rabbi fabima aghwaytani yace ya ubangiji na rantse da batar wanda kamun kaji ba na rantse da batar wanda kamun inji shedan a gaban Allah wanda yake irin wannan magana a gaban Allah kai waye tuntunin ya gama da kai kana jan baki ko kana fassara baka fi karfin shedan ba amma kar mutum yayi ganganci ya taka tsantsan yace fa bima aghwaytani la uzayyi menene la aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na tsaya na zauna tsayin daka akan tafarkinka miƙaƙe wallahi ba wanda ya sai bi tsayin daka zan yi abu ne ya ga wa Allah ثم لآتينهم sannan ka sani ya Allah sannan la'atiyannahu wallahi zan zo musu min baini aidihim ta gaban su wa an ayman eh thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim in nazo ta gaba bai yiwu ba to zan koma ta baya wani in aka zo aka raya masa shaye shaye yace kai ba zai shaye shaye ba sai ya ce to mata ce kai ba zai mata ba sai ce to diban kuɗi anan ne yawanci da kira ake tsira ɗiban kuɗi ba da wuya ake tsira za ka mutum yana sallah a jam'i yana azumin litinin da alhamis amma wallahi yana ɗiban dukiyar gwamnati yana sallah a jam'i duk salloli biyar ina har asuba yana azumi litinin da alhamis amma kar ka bashi ajiya kullun litinin da alhamis yana azumi amma banda kuɗi su wulga ta gurinsa ko kuɗin gwamnati ko kuɗin jama'a ko kuɗin kaza ina ko yana wa'azi ko yana karantarwa ko yana karatu ko yana kaza ba safai zai tsira a gurin kuɗi ba sai wanda Allah ya kiyaye da haka shaidan ya rike makami a nan ya sa wa sharikun fil amwali kowa yana tunanin kawai in ba kuɗi ba rayuwa alhali albarka ake nema to amma in aka zo gurin kuɗi da wuya mutum ya tsira kaga mutum yana da kokari zai ma mu'amala mai kyau zai ma kaza zai ma kyauta zai ma kaza amma tsakanin su da ubangiji baya barin amana ya kiyaye ta a'a zai ci amana zai ci kuɗi in kuna kasuwanci da shi zai ci kuɗi in aikin gwamnati ne ya samu dama zai ci kuɗi kan ba a tsira amma dukkan abubuwa zaka ga mutum yana yi na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga yawa sahabbai kar ku yi tsammani sallar ku da azumin ku ita za su kai ku aljanna a'a hisabi dukiya a ware wannan halal wannan haram a nan aiki yake wanda ya yi alkafura ya je gaban Allah da tarun haramun a nan mutum yake zama almuflis ya ɗabi dukiya kaza dukiya kaza mutum ba zai tsallake ya je aljanna ba sai an tace wannan abubuwan a nan ne za ka ga mutum ya zama cikakken talaka almuflis wanda ba shi da sisi ba shi da taro ba shi da sisi sai a so ma ɗauko zunubi kuma ana ɗora masa daga ƙarshe sai ya tafi wutar jahannama Allah kiyaye saboda haka shedan sun mala'ati yannahu min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawa suna gode maka ba wannan duka iblis ya rantse a gaban Allah biye wannan alƙawarin shi yasa Allah yake ce mana afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni yanzu kwa rike shi da zuriyarsa majibinta ababen so min duni a madadina koma bayana maimakon ka bi hanyar Allah Allah ce kar a ce haram ka ce alhamdulillah ka haƙura da halal in ka haƙura da halal Allah zai yi wa halal din albarka kowa ya gwada a rayuwarsa ya gani ya ce daga yau ya tuba in ya san da yana taɓa abun da ba nasa ba ko ya san ko a kasuwa ko a harkar gwamnati ko a harkar ciwa-ciwa yana ciwa-ciwa in ya san yana yi ya tuba ya mai da al'amarinsa ga Allah ya gama maki zai ji nutsuwar da bai taɓa jin irinta ba zai ji kwanciyar hankalin da bai taɓa yin irinsa ba dukiyar haram komin ƙanƙantanta mutum ya tafi haji da ita sai ya ce labbaik Allahumma labbaik sai Allah ya ce la labbaik wala sa'alai ba ruwana da hajjinka ba ruwana da umuranka zaduka haram ka zo da haram a cikin guzirinka koma ni ba na karba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban aida cin haram da sauki da sahabbai ba su zauna cikin yunwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna tafiya a yakin tabuka amma mutum biyu su yi sharin dibino daya a tsawon ini gaba da a fasa dibino daya wannan ya ci rabi wannan ya ci rabi saboda babu hali a lokacin da suke tsallake dukiyar talakawa suna wucewa ba sa taɓa ta don haka wajibi ne mu mai da hankali mutane sun gabata masu taka tsantsan da dukiya ku duba ibnul mubarak babansa mubarak ya aje mai gadi a gonan inabi kullum shi yake masa gadi idan inabi ya zubo shi zai tara a tara a zuba a kwanduna a zuba a irin abubuwan da za a zuba a saya gonarsa ba irin inabin da babu akwai ja akwai kore akwai yalo akwai duk varieties na, na inabi akwai wani ya zo zai saya wani mai kudi yayyo tafiya ya zo zai saya ya ce ina son sai inabi wanne ne ya fi zaƙin ɗanɗano a cikin wannan kalan da wannan kalan da wannan kalan suna gonan ga mai gonan mubarak ga mai gadi ga mai saya sai mai gonan ya ce eh to wannan kan gaskiya sai dai a tambayi wannan bawan Allah da yake mun gadi ni ba zan iya bambance wanne ne fi daɗin ɗanɗano ba aka ce wanne ne fi daɗin ɗanɗano ya ce ai ban sani ba ai gadi ka bani baka taɓa cewa ka halatta mun na ci ba so da ka dun shekarun da na yi a wannan gonan ina tsoron kar Allah ya tambaye ni in na sha ba da izinin ka ba da ka ban taɓa sha ba ya ce baka taɓa shan inabin nan ba ya ce ban taɓa sha ba saboda me ya ce saboda tsoron tsayuwa a gaban Allah yana da ya shi mai kudi ne mai wannan gona yana da ya wanda ya'yan sarakuna da sarakuna sun zozzo suna so su aure ta yana cewa a a a a a ranar kawai da ya ji wannan mai gadin gonarsa ya ce to shi kenan kawai da aka gama wancan ya saya ya ce to zo mu je gida suka tafi yana zuwa gida ya ce to zauna yana zaune a zaure a waje sai ya shiga cikin gida ya ce yau kin samu miji saboda aka fito sai ya daura musu aure a gurin ya ba da sadaki ya ba su gidan da za su zauna ce shi kenan haka magana ta kare ya zaɓo mutumin da mutumin kirki ne ya ce mai wannan amanar to ba inda za a bar shi wuce da mai gadin gona ne sai zaman to shi ma yanzu mai gona ne wannan shi ne alkhairi idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya baka abin da baka tsammani ta inda baka tsammani amma idan ka ce dabararka da wayonka su za su tsunduma ka shaidan ya rinjaye ka sai ka shiga cikin wahala kullum ba za a fita a wahala ba me yasa kaga manya-manyan mutane wanda suka saba ɗiban haramun kullum ba sa hutawa za ka ga mutum multibiloniya ne amma wallahi akan cin hancin naira dubu ɗari ɗaya sai ku ɓata kai da shi ya zo duba ma'aikatar ku ba ku tanadi miliyan ɗaya ba su goma suka zo miliyan ɗaya za a ba su shikenan sai kaga sun tafi suna ta godiya an ci abinci ana tusa ana shan ruwa an fita shikenan kuma dukansu biliyoniyoyi ne saboda zuciya ta mutu kuma wannan miliyan ɗayan haramun ce in sun kwaba ta akan dukiyarsu ta zama haramun sannan a gurin wanda suka zo dubawa na ƙasa da su a can wata jiha suka je duba aikin yana ganin su mutanen banza saboda sun kwace masa miliyan ɗayansa da da an bata da ya sayi gas na janareton ma'aikatar saboda haka ƙasa ta lalace saboda shaidan ya yi katutu a cikin zukatanmu kowa jira yake samu dama sai wanda Allah ya kiyaye Allah ya samu gane afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala tir da wannan canji Allah ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard ban shaidar da su waɗanda kuka rika koma bayan Allah kuke bauta musu ban shaidar da su halittan sama da ƙasa ba ma balle ma wai a ce su wasu abun a zo a gani ne da zan halitti sama da ƙasa ban kira su ma su tsaya su ga yadda ake halittan sama da ƙasa ba balle ma a ce wai har sun kai abota musu ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard kai wala khalqa anfusihim da zan halicce su ma yanzu a cikin mu na akwai wanda ya san ran da kansa yake fitowa ya zama kayi ran da hannunsa ya zama ya zama kayi yana cikin cikin mahaifiyarsa akwai wanda zai ba mu labari ba wanda ya isa amma daga ran da mahaifin mutum ya yi alaƙa da mahaifiyarsa daga nan da aka samu juna Allah ya kaddara cewa wannan haɗuwar za a aiduwa ne daga lokacin Allah ke aiko mala'ika ya ce wannan ruwan igon mani da ƙoyayen da suka haɗu na wannan mahaifiya ɗin to zan halicci wane ne ka je ka kula da da kayinsa da yatsunsa da kafafuwansa a wannan mala'ikan tun abun yana ruwa za a nuna masa can gurin ne zai zama kayi can gurin zai zama kafafuwa can gurin zai zama ido nan zai zama baki nan zai zama yatsu ka kula da shi kar ka yadda wani abu ya tozarta kai aikin ka kenan ka kula da shi dukkan mu nan sai da aka yi mana wanda ya mana wannan gatan shine za mu manta da shi ya mana gata lokacin da muke ɗigon ruwa yanzu muke tsammanin dabarar mu ne za ta rayar da mu duniya da muke cikin ciki shine ya kula da mu mun manta wanda ya kula da mu a cikin ciki yanzu muke tunanin sai mun yi dabara mun ci haramun sannan mu rayu mutum ya cika bai sali zalimi na badara tir da canji a ce mutum ya aje Allah ya ɗau wani Allah wanda ya kula da kai a lokacin da kai ba kowa ba ne mahaifiyar da take ɗauke da kai ma ba ta san kai waye ba amma yanzu da ka zama kana da kafa kana da mashin kana da mota kana da gida kana zagayawa amma ka ce sai ka ci haram za ka rayu lokacin da kake cikin ciki ba AC ba fanka ba komai amma ka rayu a cikin ciki watanni sannan aka haife ka mai kula da kai wancan yanzu ya gaza sai ka ci haram ka saba masa sannan tukuna ka rayu bi isa lil zalimin badala tir da canji in ya zama wannan canji Allah ka kiyaye Allah ta ma ashhadu khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim ko halittan kansu ban shaidar da su ba Allah sai da ya halitti duniya ya ajiye ta kafin Allah subhanahu wataala ya kaddara kai kaddarori za a yi wane sunansa wane a garin Gombe aikinsa wane zai zama kaza zai zama kaza zai mallaki kaza wane ma za a yi shi a ƙasa kaza wane a ƙasa kaza wane a gari kaza wane ta gabashi wane ta yammaci sai da Allah ya tsara wannan arzikinsa zai zama kaza zai rayu kwana kaza zai yi numfashi adadi kaza a duniya zai kalli ido ya kifta idonsa kiftawar idon mutum adadi nawa zai daga ran da aka haife shi har ran da zai bar duniya Allah ya sani sai da Allah ya tsara wannan aka yi shekara dubu hamsin dubu hamsin bai halicci sama da kasa ba tukunna wannan bai halicci duniyar da za a yi wannan rayuwar a cikinta ba ya tsara tsarin tukunna sai da aka yi shekara dubu hamsin wannan tsarin suna ajiye sannan tukune halicci sama da gasa sannan tukune zinka halicci mu ɗaya bayan ɗaya to kuma sai mu ce Allah ya manta da mu sai mun ci haram tukune mu rayu muna yaudaran kanmu sosai ba ma gane Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda ni kam in ji Allah ba zan taɓa riƙan masu ɓatarwa a ce su ne a awana abuda a awana in ji malaman tafsiri ba zai rike su ababen wato mataimaka ba ba yadda za a yi Allah bai bukatar mataimaka to wanda suka zamanto masu ɓadda mutane su ce a yi kaza a ci haramu a kutsa can a kutsa can to ta ya zai rike su a mataimaka Allah ce ba zai rike su mataimaka ba na
ويوم يقول لا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم فاستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
Allah subhanahu wataala ya ce wa yawma yaqulu ranar da Allah zai ce nadu shuraka'i alladhina za'amtu ku kira waɗanda kuka yi tarayya da ni da su kuma bayana waɗanda kuke raye cewa sun cancanta abota musu ranar tashin alƙama Allah zai ce ku kira su su zo su taimaka muku a yau ranar da kowa zai tashi tsirara ya ce to ku kira su zaka ga a suratul qasas Allah yana yawan maimaitawa wa yawma yunadihim aina shuraka'i ranar da Allah zai kira su yana cewa aina shuraka'i ina ababen tarayya da kuka hada ni da su to anan Allah zai ce musu ku je ku kira ababen tarayya da kuka hada ni da su wanda kuke raye cewa su din su ne fada'auhum za su kira su ya wane ya wane ya kowa zai kira abin da yake bauta kuma bayan Allah Allah ce falam yastajibu lahu ba za su iya mu- ansa musu ba domin ranan ba mai iya yin magana ba mai magana shiru ake tashi kallon sama kawai ake yi ana jira a ga me Allah zai yi saboda haka fada'uhum falam yastajibu lahum Allah ce waja'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya tsakanin waɗanda suka yi bauta da waɗanda aka bautawa mawbiqa wani kwari mai zurfi wanda ba dama wannan ma ya tsallaka ya zo gurin wannan ko wancan ya tsallaka ya zo gurin wannan ko ko malamai suka ce mawbika ana nufin wani abu mai halakarwa mahalika ko muhlika wani abu wanda zai zamanto mai halakarwa ba ma'ana babu wata alaka da za ta faru tsakanin su wannan shine abin da zai faru tashin alkiyama Allah ya ce wa ra'al mujrimuna nara a ranar mujrimai masu manya manyan miyagun ayyuka za su ga wuta ido da ido wuta tana can tana tiriri ta ga makiya Allah ita ita wutar jahannama tana bunƙasa saboda ta ga makiya Allah ga su can ana suna tare Allah Allah take a kawo su zaka ga tana tartsatsi irin tartsatsin wutar nan kamar an sa ice danye kaje yana fara fara fara yana wannan tartsatsin nan to ita idan ta yi tartsatsi in ya faɗi gefe sai aga kamar beni aka gina a gurin saboda girman sa saboda ka tana jira a kawo mata yan yan cikinta ta haɗiye su ta lashe su Allah ya kiyaye mu fa zannu annahum waqi'uha sun sakankance lalle sun san cewa yau wutar jahannama za su shiga walam yajidu anha masrifa ba za su taba samu wani abu da zai kawar da su ya kare su ya masu katanga tsakanin su da wutar jahannama dole sai sun shiga Allah ke yayin mu shiga wutar jahannama Allah subhanahu wataala yana yi wa mutane tsawa kar a yadda a bi shedan duk inda mutum yake shedan zai rinka raya maka abubuwa da yawa mutum yana cikin jami'a wataƙila ya yi sa'a ya tsira da shi ake sallah da shi ake kaza da shi ake ɗawainiya ha da sharan masallaci da ayyukan addini da sauransu in ya gama jami'a yana fita sai kuma shaidan su maraya masa wasu abubuwa in aka ce an samu aiki to sai kaga a yanzu kuɗi suna zuwa da kuma ba shi da komai wani ya so ma samun albashin ba zai ma tuna iyayensa ba wanda suka yi ɗawainiya lokacin da yake jami'a shaidan ya so marin jaye kenan yana nan yana wasu abubuwa kawai yana ta fantamawa a wasu gurare daban bai tuna iyaye bai tuna yan uwa bai tuna waɗanda zai musu dan ihsani gwargwadon abin da ya sawwaka a'a daga nan shedan ya so magana ba to wajibi ne kowa ya mai da hankali kar mutum ya gama jami'a ya ce to yanzu tun da ya samu aiki to ba ruwansa da kowa a'a kaza a'a kaza a'a mutum ya mai da hankali kar ya rabu da Allah kullum mutum ya tsaya tsayin daka cewa abin da Allah ya yarda da shi shi zai arziki ko yana hannun Allah in ya ga dama ya azurta ka da yawa in ya ga dama ya baka takaitacce in ya ga dama ya bar mutum ma bai samu abubuwa yadda yake tsammani ba kowa yanda yake nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba rayuwa wane ya zama mai kaza wane mai kaza wane mai kaza wane babu komai kowa kuma bawan Allah ne wanda yafi soyuwa a gurin Allah shine wanda yafi bin dokar Allah haka Allah subhanahu wataala ya kare mu daga wutar jahannama insha Allah in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam